بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin tara ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير ba manta ba wannan littafi ne da Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili ya rubuta don mai da martani dangane da wani fitsararren littafi da tijjani assamawi ya rubuta domin cin mutuncin sahabban annabi ya faɗi maganganu na ɓatanci ga ahalul baiti ya faɗi maganganu na ɓatanci ga da yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ɗungurungun ɗin ma addinin musuluncin to shine sai malamin ya mai da martani kai tsaye gare shi to kafin a shiga cikin raddin shine sai malai far dan tsakura mana dan takaitattun bayanai da suke da alaka da aqidan shi'a domin ka san me ma tukuna ake tattaunawa akai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma za a yi magana ne akan suwa ne to yau za mu tashi sabon bayani malai ce aqidatu taqiyya aƙidan 'yan shi'a ta taƙiyya domin ɗan shi'a ko ko ya san kai ɗan shi'a ne to bai yadda da kai ba don komi ba sai don wannan aƙida ta taƙiyya duk yadda kake da shi ya gaya maka magana ko to za ka zo ka ji mafi rinjaye karka yadda magana ce ta addini magana ce ta rayuwa ta huɗa na yau da kullum to karka yi gaugawan yadda da shi saboda wannan aƙida ta taƙiya ita kuma aƙidan taƙiya aƙida ce ta munafinci da zindiƙanci wanda malam zai zo tabbatar mana da wannan suna fakewa da wata aya da ta zo a cikin alkur'ani mai girma wanda malam zai zo zai mana bayanin mai take nufi kuna fahimtar wannan da kyau ko ayan ta yi nan ma'ananta ya tabbata inda ta karkata sannan su ko ma'anan da suke kawowa shi ko ma'anan yayi nan da kuma irin abin da su kuma suka karkata kan shi domin batanci Allah ya kiyaye malai ci at-taqiyatu min aqaidar rafida al-mashhura wannan taqiya na daga cikin aqidan 'yan shi'a da ta shahara allati allati tahtallu makanatin kabira wanda wannan aqida ta rafida ta mamaye abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin shi'anci gaba ɗaya wa manzilatar rafi'a min dinihim sandan taƙiya na da matsayi na ƙoli-ƙoli a cikin addinin shi'anci don karka ɗauka ta ƙiya abu ne na wasa da wakila muridansu ne 'yan ƙanana suke dukkaninsu ne gaba ɗaya tun daga imamansu suke masa ƙarya da kuma manya-manyan jagororinsu 'yan zamani suke tafiya akan ita wannan mummunar aƙida ta taƙiyar mala ya ce walahun fi fadliha mubalaghatun kabira sun wuce gona da iri ba ɗan ƙarami ba wajen da suke ta ƙoƙarin tabbatar ma taƙiya da falala wa fil kafi ya zo a cikin al-sulul kafi wal mahasin da littafin mahasin na albarkai cewa anna aba ja'farin qala bi za'amihim wai abu ja'far ya faɗi a bisariya wansu cewa attaqiyatu min dini wa dini aba'i wai taqiya addinin shi ne kuma addinin iyayen shi ne in yace addinin iyayen shi tun daga kan jikokin annabi har ya tike zuwa ga shi manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wai ta ƙiya addininsu ne. Shi sa Mala ya ce, "Bai za a mihim, sun riya cewa wai Abu Ja'afar ya faɗi wannan, kuma bai tabbata ya faɗi ba sai dai kadisansu da ƙarerayensu. Suka ce, "Wala imana illa, wala imana liman la ta lahu, bai da imani ga duk wanda baya taqiya kowane ne wannan magana sun faɗe ta cikin usulul kafi juz'i na biyu shafi na 219 da littafin al-mahasin na al-barqi a shafi na 255 to kun ga wannan maganar kar ku zaciwa ko wannan shi'a da bai taqiya ko bai dare ta ba yanda ku ji an faɗe ta anan ko har 'yan shi'an da ke ƙauye to sun san wannan kuma suna aiki da ita shi yasa duk maganin da ya maka in ba ka yi bincike ka tantance gaskiyar maganan ba to wallahi kai hankali akwai taqiya a cikin ta zaka zo ka ci isu isu ma to ba sai da junan su ba sakamakon wannan taqiyar isu isu suna da matsala ba dan karami ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace cewa fihi ma aidan har ila a cikin usulul kafi da koma hasin na albarki mala yake cewa an abi abdullah ya ce inna tis'ata a ashari din fitakiya mafi rinjaye in ka so ka ce tara cikin gomayyan aƙidin shi a kaf to taƙiya ne 90% na duk wani abin da ka sani na addinin shi'a to akan taqiya yake gudana sai suka ce wala dina liman la taqiyata lahu duk wanda baya taqiya to gaba ɗaya ma ka ɗauka bai da addini ka ɗauka ba ma musulmi bane kuma ma ba ma ɗan shi'a bane shi yasa kana fara magana ɗan shi'a duk maganar da ya gaya maka to ka sa mata alamun tambaya kamar guda ɗari uku tukuna har sai ka tantance ka tabbatar da gaskiyan al'amari wannan bayani sun fada cikin usulul kafi a jiz'i na biyu shafi na 217 da almahasin na barki shafi na 259 wa'an abi ja'afar annahu qala wai abu ja'afar ya ce la wallahi ma ala wajihil ardi shay'un ahabbu ila Allah min at-taqiyya wai a duniyan nan gaba daya ba wani waje ba wani mutum, ba wata ibada ta aiki ko ta magana ko ta ƙudurin zuci duk wani abin da zai birge Allah, to babu abin da Allah madaukin sarki yake son bawan shi aiwatar irin taƙiya. Ya Habib, ya ce ya kai Habib, innahu man kanar lahu taƙiyya, duk wanda ya zamanto yana da taƙiyya, rafa'ahu Allah Allah zai ɗaukaka darjin shi ya kai Habib. Mallam ta kullahu taqiyya duk wanda kuma baya taqiyya wada'ahu Allah Allah zai wulakanta shi. Allah zai kaskanta shi. Allah zai rikito al'amarin shi kasa. To kenan kun fahimci wannan abubuwa ne da limaman su na daure suke faɗi. To kuma karkazaci cewa waɗannan da kake rayuwa da su na yanzu wai ba su ƙudurce wannan abubuwan ba. ina fatan mun fahimci wannan da kyau sun ɗauki taƙiya ita ce mafi rinjayen addininsu shi yasa ke baiwar Allah ki sani za ki iya kina zaune ɗan shiya sai ya zo neman auren aiki sai ya ce wallah ya tuba sai ma ya je wajen limamin juma'a unguwanku ya ce ya tuba mun gano wannan da kyau ko duk wani abu da haka sai na shiya sai ya watsar ya koma masallacin ahlus sunna ita komi da shi zai yi shekara goma yana wannan kuma Allah ta kiya yake ƙarya yake bai taba tuba ba bai taba ba ƙarya yake yi da ƙyar ake gane tuban ɗan shiya in ana son a gane tuban ɗan shiya to za ka iya gane tuban zindiki ko tuban munafiki ta yaya za ka iya ganewa sau da wannan matsalan taƙiyar nan duk abin da ya faɗa ka hankali ƙarya ne shi sa ‘yarki ko ke kanki ki jira musulmin arziki ya zo ya aure ku in ba ka ba ku zauna shekara miliyan ɗayan ana yi ku jira mutumin kirki in babu ki mutu a haka da dai ki je ki haihu da mutumin da zai zo ki samar da ɗan da zai miƙe da shi da uban shi suna zagan aminan manzan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau gara ki zauna yarki te kwantai in tana kwantai din da dai ki aurar da yarki ga wanda za su ci mutuncin Aisha da Hafsa su ci mutuncin Abubakar da Umar su zagi Abu Huraira da Uthman wannan ma karamin munin abu ne kika haifar ma kanki ba kuma zaki girbi wannan abin a rayuwanki na duniya haka da duk abin da zai biyo ba a lahira kuma domin sai Allah ya ɗanɗana maki ƙuncin rayuwa ba ki taɓa zaman lafiya ba a rayuwanki na duniya don koyon ba sai don sakamakon wannan Allah ya sauwaka wa'an abi abdullah wannan magana mala ya ce karanta a wadda hulbarki fi mahasin a shafi na 257 wa'an abi abdullah annahu qal abu abdullah ya ce ma'ubidallahu bi shay'in ahabba ilaihi minal alhaba'i ba abin da aka taɓa ma'alla ibada da shi mafi soyuwa gare shi irin alhaba ƙultu sai na ce wa malhaba'u menene alhaba'u ala gafarta ƙwala sai ce a taƙiyya ya ce taƙiyya ba wani ibadan da za ka yi ka birge Allah irin kawai Allah ya same ka cikakken zindiki munafiki mai yaudari fassara abin kenan ba haushe zai fi ganewa an gaya mai haka shine in ana sa faɗa maka da larabci sai a ce maka taqiya awradahu al-kulaini fil kafi kulaini ya kawo a cikin al-kafi juz'i na biyu shafi na 219 mala yace war rafida yahtajjuna li hazil aqida al-fasida suna kafa hujja da kare wannan mummunar aqida bi qawlihi ta'ala da daukin sarki faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa, La ta ji da ƙauman, la yattakhidul mu'minun al-kafiri na auliya, kada mumini ya saki ya ɗauki kafirai a matsayin masoya, kada mumini ko da wasa ya kuskura ya sake ya jibinci al'amarin kafiri, ya goyi bayan kafiri akan musulmi ko ya rike kafiri a matsayin aboki ko abun kunya a matsayin ki na ya musulma wai a ce kina mu'amala da kafiri ko da wani irin mu'amala ne musamman ko yan boko za a ce wai ai yana koyar da mu ne yana man dan tutorial shine yana kiran ki a waya kina kiran shi a ga kuna tsayawa kuna magana ku ji tsoron Allah wannan yana nuna raunin imaninki wannan yana nuna lalacewanki gaba ɗaya ballantana har a samu 'yar musulma wai tana yarda da malami kafir yana fasikanci da ita wai don ya ba ta sa ta ci jarabawa fasikanci gaba ɗaya haramun ne amma al'ada kuma kin kalli abin kunyin ya kai matuƙa ce ki jefa kanki cikin bala'i da kafirai irin abubuwan da suke faruwa a jami'o'i da makarantu waɗanda tun daga sakandare har abin da ya biyo bayan wannan sai da ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yi watsi da duk wani ziga da duk wani shigo shigo ba zurfi da kafirai kan maku Allah ku aurar da 'ya'yanku kafin su je makarantu irin waɗannan ku tabbatar da sun yi aure su auren su gaba a haka duk wanda zai magana ya je yayi ina fatan mun gane da yawa iyaye da yake wawaye ne marasa kan gado sai sai su wai ba sai da yayin sai ba sai sun gama karatu amma kuma kaya da ke nan ta fasikanci kafin ta aure sai da gama karatu ta fasikanci ba komi wannan ya nuna cewa kai alada ne ba ka da kishi kuma wallahi kai ba ba kai dan akuya ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to Allah ya ce kar ku ɗauki kafirai ya ku muminai auliya majibinta al'amari min dunil mu'minin ku yi watsi da muminai ga su ƙiri-ƙiri mumini ya zama ba ruwanku da shi sai kafiri ko da gwamnatoci da ke raba makamai kar ku ba kafire makami ko kwaya ɗaya inda akwai muminin da ya cancanta zai iya riƙe shi za a ba duk surutun da za su yi su mun gano wannan da kyau ko kawai shi kenan wani bai iya ba ne to ai ya kamata ai mu yan ƙasa ne ana maganin kishin ƙasa ne da haka za ka makali sai ka ba musulmi duka kawai wannan ba ƙasa zai ma aiki ba ku daga kawo mana bambancin addini kuma ku fake da wannan mana ina fatan mun fahimci wannan da kyau me yasa haka kuma an ce sai an bada dan kabilanci ne in kai shugaban kasa ne sai ka ɗebi musulmi yan arewa duka ba su mukama in ka tafi wajen yarba sai ka kwaso musulmi yarba duk sai ka ba su mukama in ka tafi wajen inyamurai sai a binciki inyamurai musulmi duk sai a ba su mukaman an magana ce shi wannan ba inyamur ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau abin da ya ka ba haka suke muku wani sun zo arewa kuma ma zai ke gidadawa ne su tun suna ƙanana ake ɗibansu ake zuwa da su coci ya zama suna da wayewa kuma sun san suna da kishin addininsu mu kuma manyanmu ne suke adawa ma da abin da muke na addini suke nuna abin bai masu ba kwata-kwata kuma me sababa masu wannan sanda suke kanana ba su koyi addini ba kuma iyayensu ba su tarsa samu wajen zama a masallaci irin wannan ana yin addini tare da su ba shi yasa addinin bai da kima bai da mutunci gaba daya idan su Allah ya sauwaka shine sai malai yake ci gaba da kawo mana ayan alkur'ani sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya sake ya dauki kafiri a matsayin majibinci aboki masoyi amini na kud da kud to fa laysa minallahi fi shay'in to shi wannan mutumin ba kowa yake ba a wajen Allah Allah kawai bai yi da kai ka samu matsala sai ce illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuna tsoron za su cutar da ku to kwa iya musu dungu mun gano wannan da kyau ko da sai suka sha kaji ta kiya inda ta fito ina fatan mun gano wannan da illa an tattaku minhum tuqatu ai illa an tattaku minhum attaqiya kenan to za mu zo za ku ji ma'anan mene ayin tukun take nufi wannan ita ce aya ta 28 cikin surata Ali Imran ومما نص على استدلالهم بها حسين بن محمد الأسفور na daga cikin wanda ya kafa hujja da ayan a matsayin ita ce dalilinsu na taƙiya akwai Hussein ɗan Muhammad al-Usfur fil anwar al-wadiyya a cikin littafinsu al'anwar alwadiya a shafi na ɗari da goma daidai. Ya ƙone Shekul Islam, Mala ya ce, wala hujjata lahun fi hazil aya, ba su da wata hujja cikin wannan aya wala gairi haminan nusus, ba ma wannan ba, sauran nasoshi ma gaba ɗaya ba su da wani hujja da dalili da suke farauto su a matsayin su za su tsaya masu su kare wannan mummunar aƙida ta taƙiyya. Ya ƙone Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. ibn taimiyya Allah ya ji kanshi ya ce wa hazil aya hujjatun alaihim yau ai wannan ayan hujja ce a kansu fa inna hazil aya khutiba biha awwalan man kana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ta wannan ayar tana magana kai tsaye ne a ajin farko da musulmin nan da suke tare da annabi minal mu'minin فقيل لهم الله يجي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا ku muminai kan ku ɗauki kafirai duk zumuncin da ke tsakaninku duk abotan da ke tsakaninku duk amincin da ke tsakaninku duk yaddan da ke tsakaninku a matsayin badaɗayai ga muminan ku ɗauke su ku yi da su wa hazil aya madaniya ulama ita wannan aya 'yar madina ce duk malamai sun haɗu a kan cewa a madina aka saukar da ita fa inna surata ali imran kulluha kun ga ita surata ali imran gaba ɗayanta madaniyatun madaniyatun ne wa haya ko wa kadhalika al-baqara wan nisa wal ma'ida haka suratul baqara da suratul ma'ida da suratul nisa gaba ɗayan su surorin madina ne wa ma'alumun abu ne sananne annal mu'minina bil madina ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga mu'minan da suke madina a zamanin annabi lam yakun ahadun minhum yaktumu imanahu babu wani mutum daga cikinsu wanda yake boye imanin shi kakaf lokacin da aka yi yayin boye imani a ina ne a maka ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ma a can maka in ka ga mai imani ko har ya bayyana to imanin ne zalla ba nis kafiri da ke maka kafiri ne zalla ba garwaye to da aka zo madina to ai an riga an yi taware ko ba wani maganin ɓoye-ɓoye ba wani musulmin da ke ɓoye imanin shi wajen tsoron wani kafiri a madina akwai muminin da ke tsoron wani kafiri ne kafire ne ma ke tsoro so da yanzu garin na suwaye na musu na mumine ne shu annabi ne shugaban garin gaba ɗaya shi ke da shauka so da an yi badar suna tsoron mutanen maka ya bibbige mutanen makan kun gano wannan da ke kafiran duniya sun tara a hazab kuma sun gudu sun ranta a nakari annabi ya rika bin su garuruwansu to wannan ya sa ba wani musulmi wanda yake shayin ya bayyana imanin shi ga koma waye shi sa ayan in ga bi tarihi gaba ɗaya ba tabbatar da abin da suke ƙarya ne a kan shi ba jama'a kun gano wannan da kyau ko shine sai mala ya ce wala yazharu lil kuffari annahu minhum ba wani mumini da yake bayyana ma kafirai wai yana tare da su amma a zuci bai tare da su sai dai in ko suna koyi da munafakan madina ne waɗanda za zo su nuna ma mumini suna tare da su amma a zuci suna tare da kafirai kun gano wannan da kyau ko idza laqul ladina amanu qalu amanna sun ga masu imani sai amma mun yi imani muna tare da ku wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to kun ga exactly wannan ko shine taqiya sun zo yin sahun mumini an hada a masallaci ana ta ta'alim za ce su ma yan wajen ne amma a zuci fa yan rahoto ne ko ko yan ganin kaza ne ko suna tsoron wani abu ko suna kwaɗayin wani abu kun gano wannan da kyau ku akwai wanda aka taba gaya ma ya je neman aure gidan wasu yan ɗarika da ya lura ba za su ba shi ba ahalu suna ne ba kawai sai je an sa ɗariƙa aka ci gaba da wazifa da shi safa da yamma kuma yana halartar zikirin juma'a ka fahimci wannan da aka buga aka buga kuma aka buge sai aka hana shi to sai ya bari sai nake tambayar shi nake cewa to kai da me kai ka sai ce taqiya mana na ce a'uzu billahi ce a'uzu billahi ina ba ta buga na wannan da kyau sai ya tsalle shi a matsalaci ala suna tsab sai kuma ya ji wata a can ita kuma wannan da ya yi to ita ce ta Allah kenan ita kuma wacce da ta yi to ta nema aure ce wannan ce ta kiya munafinci kenan ba dini ba ne duk wanda yake wannan yana da matsala a nan gari an taba haka lokacin da ake ɗaya daga cikin takarar shugaban ƙasa daga kudu ya zo da ya je gaisuwa wajen masu garin to daidai lokacin irin sha ɗaya da rabi kusan sha biyu a za a ɗaya ba ta yi ba to ya ciro kuɗi ya ba da na su manya daban na su ƙanana daban to sai ce su za su yi tafiya kuma su ba son su tsaya saboda haka kawai a yi sallah to shi wanda ya ba da kuɗi kuma shi ne liman ɗan takara ya wuce gaba zai ba da sallah sauran mutane da ke wajen gaba ɗaya mabiyayen laɓe duk suke sahu aka bi sallah a zahar da la'asar ƙasar kuma karatu a bayyane mun gano wannan da ke ku aka gama sallah aka raka shi ya tafi to shine mai duniya tambaye sai ce kai to wannan irin sallan da kuka yi ta ko me ma'ananta sai suka ce ranka dai ta kuɗi ce iri kire ba sun san ba daidai suka yi ba amma cin da dai an ansa wani abu to sallan koya ya yi to Allah ne shi na kidin shi ba wasu yan shi'a ba ne amma munafinci ne da sai a gaya mai kai lokacin sallah biyu ba kuma an sa kudin kudin ba suna aljihunmu ba to kuma ko ba an sa cin da yana neman mutane a dole ya bayar ina fata mun gane wannan da kyau ba wani maganin ɓoye bai wannan munafinci ne bai halatta musulmi ya yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to sai mala ya ce kama taf'aluhu rafida ma al-jumhur kamar yadda yan shiya suke maɗaukacin mutanen duniya gaba ɗaya duk inda ɗan shiya zo dunguze maka warrafida min a'azamin nasi izharan limuwaddati ahlus sunna yan shiya sun fi kowa zuwa su bayyana cewa wai su suna kaunan ahlus sunna wala yuzhira ahaduhum dinahu daga cikin su ba wanda zai bayyana addinin shi hatta innahum yahfizuna min fada'ilis sahaba har a waye gari suna kokarin kare falalan sahabbai wal qasa'id har ma suna rera waƙi ne yaban sahabbai allati fi madaihim sai ta yaban sahabbai wa hija'ar rafida kuma sai ta zagin yan shi'a yan uwansu a cikin waka da magana da wa'azi da komi dan shi'a zai iya zuwa ya shiga rigan ku ahlus sunna ya zauna yi wa'azin shekara goma a cikin ku yana tsine ma shi'a albarka yana yin dasisa karkashin ƙasa ba gano ko menene ba har ma su shirya kasidoji na waka na yaban sahabbai da tsine ma yan shi'a da ke zagin su su koya ma 'ya'yansu da 'ya'yanku gaba ɗaya ta yi kakun ku farga sun kwashe muku kafa ita ce ta ƙiya suna yin wannan ba ɗan ƙarami ba za ka zo ka je ruwayoyi shi ne sai mala yake cewa ma ya tawadda duna bihi ila ahalus sunna duk abin da suka san ahalus sunna za su ƙaunace su to za su yi marmazasi wala yuzhira ahaduhum dinahum dinahu ɗaya daga cikinsu ba zai bayyana addinin shi ba kama kana almu'minuna yuzhiruna dinahum lil mushrikina kama yanda mu'mine suke zuwa qarara suke bayyana addinin su ga mushrikai wa ahlul kitab da sauran yahudawa da nasara fa ulima annahum min ab'adin nasi an al'amali bi hadhihi aya wannan ya bayyana cewa yan shiya sun fi kowa tawaye ba su aiki da wannan aya da suke kaba hujja da ita wai a matsayin ita ce hujjansu na taqiyya wa amma qawluhu ta'ala dan za ce ka fassara aya mana kana ta sudu ka fassara aya ko ga ta za fassara aya ina ba ta mun gano wannan da kyau fadin Allah da yace illa an tattaqu minhum tuqa aya ta 28 kafin mu shigo karatun nan dan uwa yake gaya man cewa ya san wani dan shi a shekara hudu ina ta saka mai ce bai san dan shi a bane sai yanzu na ce an dana maka taqiya ce na ba ta mun gano wannan da kyau an ɗana maka ne ka ci sa'a ne ma ka gane da har ya mutu baka isa ka gane ba sau da ha'inci ƙala mujahid mujahid ce illa musani'atan sai dai in za ka yi abu ne ya faru don ka kara kanka daga makircin makirai to za ka yi cikin ko ba irin wannan yanayin wato ƙatu ita wannan kalmar illa an tattako minhum tuƙa laysat bi an akdhiba wa aqulu bi lisani ma laysa fi qalbi ba wai kai ƙarya ne ake nufi bakin kai faɗa abin da ba ke zuciyanka ba shi ko taqiya shine bakin kai faɗa abin da ba shine a zuciyanka ba za ku zo za ku ji karatun da zai biyo bayan wannan akwai ɗaya daga cikin imaman shi'a da ya shiga wajen wani mai sarauta a ranar da ake shakka shi ɗan shi'an ya yadda yau fa azumi ne da ya shiga sai tarar da mai duniya yana cin abinci sai mai duniya sai ce a'a malam ko kai ma kana azumi sai ce o'o mu muna yin azumi da azuminku ne muna ajewa da ajewanku yana da yaƙiniyar ramadan ne fa kuma yana azumi amma da aka ce mai bismillah kuma sai zauna ya ci abincin a wajen ka yin sai ka ce yayi me yayi laifi ko to amma kakka manta fa wannan ita ce mafi soyon ibada suka ce a wajen Allah in ma baka wannan suka ce baka da me baka da imani baka da addini babu addinin da Allah yake so a riyawan su irin me irin ita wannan taqiyar jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk abin da kake ganin suna yi ko to ba suna yin shi da ka bane sun san me suke kuma in sun boye maka ko za su taɓo ya magana ce su wallah ba mu taɓa jin ana zagin sahabbai ba mu taɓa jin ƙarya yake ta ƙiya yake ka ce tsakanin da Allah ya cire taqiyan in ka ba dan shi a Qur'ani ka ce rantse sannan in yadda in akwai Qur'ani izifi 80 zai rantse da shi saboda taqiya ba wani abu shi yasa sai mu zo ka tuna gaba za ku ji karin haske fa subhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum